الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau Allah sake dawowa da mu a maɗora inda muka tsaya wanda mana na a cikin wannan sura ta suratu hamim as-sajada wanda kuma jiya in ba amince ba mun tsaya ne a cikin wannan sura a aya ta 33 wanda kuma za mu tashi aya ta 34 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki a cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim shi ne wanda allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa a walatastawil hasanatu watan kyakkyawa ba ta yin daidai wala sayi a ko kuma wata mummuna ba su yin daidai wato in kyakkyawa ɗin ne su makamcin kyakkyawa ɗin akwai inda abu ne mai kyau kuma akwai inda wani ya yi wani kyawu ɗin sannan in mummuna ne shi ma cikin mummunan wani ya yi wani muni cikin su ɗin sannan in ma a ce a kwatanta ne a daidaita tsakanin abu mai kyau da abu mai muni to ba su zama daidai a ce wannan abu ne wanda an kai mai kyau wannan kuma abu ne an kai mai muni ba za su haɗa su ba to shi ne lataswa ilhassanatu kyakkyawa ba ta yin daidai in an ka ce kamar misali za a kwatanta su in za ka wannan yayi wani abu mai kyau to amma kuma kila wani yayi wani abu wanda yayi wannan abun kyawu din kamar yadda muka cewa da makucin zaka iya samu akwai inda abu yake mai kyau akwai kuma inda yake akwai mafi kyau akwai mai kyau akwai mafi kyau shine wanda muka bada misalin cewa kawai mai kyau a ce irin mutum yana jin yunwa yana buƙatar ya samu abinci ko sai an ka bashi abinci kila a kawo mai shinkafa da mi'a lahiya a lodda ba matsala mai ta dan haɗu haka kuma yana jin yunwa kwarai da gaske ai kaga abu yayi kyau lahan yawa amma to kuma in yazan aka kawo mai gashin kafar amma sai da an kana hada akwai nama ciki kuma akwai akwai kwalban lemu ai kuma yanzu ya hiko kaga ai wancan ma da kyau ko amma yanzu kuma ya hiko dan haga ma da wasu abubuwa sama to cikin ma kyakkyawa din su ma wani abun ya wani ya wani kyawu din in ma cikin mummunan ne shi ma in wani ya wata mummunan in ka ji wata kuma sai ka ji waccan ta girma to shi ne Allah ya magana ba daidai sukin ba kuma yanka kuma wani bangaren misali da mummuna da kyakkyawa ba su zama daidai saboda haka ya hanga ci wannan abu ne mai kyau wannan mai muni shi ma ba a haɗa su daidai to duk dai yana iya ɗauka waɗannan mazunin guda biyu shine shine cewa a wala tastawi wala tastawi alhasanatu kyakkyawa ta yin daidai wala sayyi'atu ko kuma mummuna a ce su zama daidai to shine yace ai li anna ba'daha li anna ba'daha domin sashin ta fauka ba'd yana saman sashi ne sannan sai Allah madaukin sake yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idfa billati hi ahsan ka tunkuɗe mummuna da wadda take mafi kyau fa idan ladhi bainaka sai ka ganan take wanda a tsakaninka wa bainahu da tsakanin shi akwai adawatun kiyayya da gaba sai kaga ka annahu sai kaga ya zama kai kamar waliyun kamar masoyi hamimun mai tsananin soyayya gare ka wato nan Allah ce idfa billati hi ahsan ka tunkuɗe mummuna da mafi kyau daga gare ta wai ma'ana shine sai an ka aikata maka wani mummuna aiki to kai ka tashi sai ka mai da wanda ya wannan kyau shi mana sai ka yi mai kyau mana sai ka saka da mai kyau din nan in kaga umarni ne Allah madauki suke ba manzo Allah sallama kuma wannan wani babi ne mai hwadi a cikin halaye da dabi'u na manzo Allah sallama wanda a mai mummuna da amma sai ya saka da alheri shi kuma to wannan wani babi ne mai hwadi wanda shi kada ya ishe mu zaman karatu shi kada ya angace za ta magana sai akan idfa billatihi asan dinnan ne domin manzo Allah sallama ya aiwatar da wannan aikace ya yi wurare kuma da yawa suna nan da yawa misallan nasu wanda ba su da adadi wanda daga ciki wato kamar yadda aka sani irin abubuwan da ya gudana a lokacin da manzan Allah salama ya tafi a ɗa'ifa da kuma sadda an ka yakin uhud kaga lokacin da an ka yakin uhudu a lokacin wanda su kafin suka jefi manzan Allah salama wanda aka mai rauni wanda har da hauren shi da kuma raunin da aka mashi a goshi to da yake shi Allah madaukin sarki ka san so da yawa wani abu sai ya faru gare ka kai na Allah ana ganin ka mai muni ne amma sai abu ya zama mafi kyau wannan raunin da an kaga manzo Allah ga goshi sai kara ma goshi fuskar tashi ma kyau kuma duka wadai an ka huta kana tunanin kila kamar an kamar tamboya sai ya zama illa to sai wannan raunin da an kamar ga goshin sai kara mai kyau kuma sallallahu alaihi wasallam to don haka to lokacin da aka yi wannan din su musulmi suna cewa manzo Allah ya kamata manzo Allah waɗannan kafiran nan kai masu baka addu'a kawai Allah halaka da su mana sai ce ai lam uba asla ana walakin ni bu istu da'iyan wa rahmatan to ai ne Allah bai aiko ne ko ta zama yawan la'anta da addu'a ta tsinuwa ba yace ni dai an zama rahama Allah ya aiko ni dama to kaga yanzu a ce an zo jihadi irin wannan kuma ga irin illar da sun kai an kai haka kuma a ce kuma yadda ka ce mu Allah ya yi za a yi ba amma kuma manzo Allah ce a'a ko alama to wai haka aka so kai ma ka zama kana da wannan koyi din in kana da dama wanda za ka ɗauki mataki akan wani abin da an kai maka kura kana da dama amma sai ka nuna kwamba ka ɗaita shi kenan kawai ka batta kaga haka ɗa'ifa shi ma da ya zo abin da ya faru kenan lokacin da suka yi abin da sun ka yi har sun ka tura irin wawayen nan nasu da kuma yara suna jifar manzo Allah sallama da watsa mashi ƙasa da sauran abubuwa da marasa kyawu to lokacin da suka yi waɗannan abubuwan ka ƙarshe sai sahabin da suke tare da manzo Allah sallama sai yake ce mashi ya ce ya rasu da lasu lama ai ya kamata mutanen kai masu baka addu'a mana kawai a halakar da su ba sai ke cewa ai a lama ufa a la'anan wala fahashan walakin ne bu isu da'iyan allahun mahadi kawami fa inda hulaye alamuna sai ce ai ni ba ai ko wani in zama mai yawan la'anta ta tsinuwa addu'a mummunan addu'a gare su ba ko kuma in zama mai watan a alfasha ba ni allah ya aiko ne ko can don in zama rahama gare su sai ce allah ya kashi da mutanen nan nawa don ba hussar da bane shi a dalili wanda shi ne malamai sun kace iyakar isa kenan da tabbatar da sakawa da alheri annan su waga irin abin da suka yi na ta'addanci ga manzo Allah abin da bai kamata ba amma kuma shi manzo Allah kuma shi da kai ne ma yace ba zai saka musu da mummuna ba sannan bayan wannan kuma sai yace ai Allah ka shirye da mutanen ganawa su waga abin da sun kai amma shi ko shi zana musu addu'a ta alheri Allah ya shirye da su ba kaga yanzu ya saka musu da alheri wani ba sannan sai kawo musu hanzari kuma ce ya Allah abin da yasa sun kama haka nan ba su san kowa daidai ba shi a dalili kaga kuma hadda uzuri ya ka faɗa ma Allah ya ubangiji to ga suna da uzuri mutanen ma ga uzurin su sani na abu su yi shi a dalili ba san kowa daidai ba shi yasa sun kai wani sun ka gani idfa abin da su yi a sarki nan ga sunan irin mutum nan da ya zo wani barar mai kawai da ya zo ya zo wurin manzo Allah sallama yana zuwa manzo sallama ya rufe yana rufe da wani bargo hakan nan yana zuwa kawai sai ya fizgi wanda mayafi na manzan salama har sai da kwanta ga wayan shi sai ya ce ga raƙumma na ya taho da su guda biyu magana ha mara kyau mara da rashin ladabi ga raƙumma nan guda biyu ya taho da su ba dukiyar ga ta Allah da a hannunka wadda ba ta bace kuma ba ta babanka bace manzo Allah ka ga wannan magana saboda haka raƙumma na ga sunan sunan karima a mallodi cikin ni'ima subhanallahi sai manzo Allah ce gaskiya ne a dukiya ba ta bace kwarai da gaskiya sannan amma dai ta Allah ce kuma ni kuma bawan Allah ne ni don haka a ba matsala amma yanzu abinda annan zan rama abinda kai mani saboda wannan fisgar da kai mani mai tsawo mai tsawo din nan sai ce manzo Allah ai ba zai yi kuma karama ba ka ta kota magana shi da yawan ga abin kuma sanan wai wai manzo Allah ko bai rama sai manzo Allah ce mai to me yasa ba zan rama ba sai ce ai li annaka la tukafi'u bis sayyi'ati sayyi'atan ya ce to ai kai da makwacin an kama mummuna ba ka saka da mummuna shi yasa ni ce ba kalama ka gani sau da ai da maka halinka ne kwacin an kama mummuna ai kai ba kalama da mummuna don ka shi yasa ni ce ba kalama to wannan shi ne ƙarshe a mana waka guda ta turgiya ba ta wadanda ta turgiya ba waka guda ta turgiya a to shi ne yake cewa don haka ba za kalama ba saboda na san kai ba ka saka mummuna da mummuna ai to shi ke zama zala ya dariya shi ke na an gama abu ya wuce shi ke nan kawai sai maza lace to yanzu wannan rakumin nashi a ta yi a melodi a melodi gari su wani basu abuwa saboda haka guda an ka melodin dabino guda an ka melodin sha'ir gare shi shi ke nan an ba shi kuma ya ci ta haɗe to kaga idafa abin lati hiya asar ke nan duk irin na manza lakin salma kaga kuma iri ne ne wanda ya mamaye bin bashin nan shi ma ko wanda shi ma ya zo biyan bashi ga manza Allah sallama yana zuwa sai kawai ya yi abin da aka ci macin kwana ɗin na gane ya ci kwana manzana subhanallah ya fisge shi da ƙarfi ya ce dama ko can ku mutane ne masu taurin bashi da yawa saboda haka ka biya da bashi na to nan da sai da na umar yana wurin lokacin ne ka tsama wannan mutumin tsawa da yawan nan aikin sai kawai manzala ce ya kai umar ai abin da za ka yi ba shi ya kamata ka yi ba da ni da shi duk ba wannan abu ka bukata gare ka ba ni kamata ya kai mani nasiha inda ci bashi yanzu ke biya cikin lokaci mana shi kuma ka mai nasiha in yato wurin biyan bashi shi kuma yanzu ke biya hankali mana ba da rashin arziki aka yi ba wai ka riba gani to shi kenan sai mazala ce a biya shi bashi ne kuma ya ce a kara bai da sa'i 20 kamar yanzu a ce a kara bai tiya 20 ta sai gero ko ta dawa misali sama bayan biyan bashin damshawa to shi ne bayan an yi wannan an biya to karshe a bayan an biya bai yi ba malam bayan an biya to shine sai yake cewa ai abin da ya sa ita wannan sa'in da an ka ce a kala mai sama saboda tsawar da kan mai kai sai da na umaru don wannan tsawar ta dan tsorata shi to shine an ka biya shi biya wannan tsorata da yi sannan sai manzo Allah ba su labarin ce kuma shi bashin da an kai magana din duka duka sura kwana sura kwana uku ma lokacin da mun ka sa ranar ta yi wai lokacin bai yi ba wanda za a biyan bashin an gane ga ka'ida sura kwana uku ma wai lokacin biyan bashin wai yayi to kaga yanzu ba wai inda ba manzo Allah ne ba sallama ba shi ba magana yanzu a biya shi ba a'a cewa za a yi ma ba a biya ko to ai cewa da mutum cewa za a yi to ai sai lokacin idai sannan sura kwana uku da saura fa amma duk da haka na wai shi sai ya ci kuma yanzu ya tafi biyan bashin ga kuma akwai sura kwana uku wanda suka yi alƙawari na biya shi din kaga in ba manzo Allah bane sai a ce ba a biya din sai lokacin ya cika amma duk da haka ne ya ce a biya shi kuma ce har a mai ƙari kuma to shi ma amma sai musulunci ce to dama ko can ya jaraba ko can abubuwa da dabi'u manzo Allah da ya karanta to wagga ne dama da saura dama an ce ko can bai saka mummuna da mummuna ko bai hushi ya an kabe shi shi yasa ya haka nan to kuma kuma ya gano manzo Allah ya lalle haka din to wannan kaga duk irin waɗannan suna da ga irin mutanen maka irin ta'addancin da sun kai su ma lokacin wanda ya zama sun kai ta irin abubuwan da sun kai na duk wanda ya musulunci za a zo azabtar da shi wasu ma haka shi to aka ta yi ga sunan amma duk da haka nan kana ganin shekar da aka yi fatuhu makka sai ga manzan Allah su sallama lokacin aka wannan fatuhu makka din sai ga duk mutanen garin tun da yanzu garin duk ya zawo karkashi ne gaba ɗaya shikenan duk an ka taro su duka to sai manzan sallama yake an ka isa an ka tara musu can inda dutsen safa wajen dutsen safa can sai an ka tara shi an ka tara su gaba ɗaya sai ke tsaya musu ya ahlan makkata ma za ta rauna anni fa'ilun bikum yace to yanzu mutanen makka me kuka tare da muku kun san dai kowane irin kala shiri ko mani an cutar da sahabbai na sun kai imani ba irin abin da ba ku yi mamaka za ka za ka za ya saboda kai yanzu mai kuka tunan yana yau ga ku karkashi na yanzu yau inda ci duk a yanka ku ga an gama a'a to shi ne suka cewa ai ahun karimun ibn ahun karimun ibn akhin karim alqurba alqurba ya rasul sun kace to akai manzo Allah masani kai mutun ne kai dan uwa ne mai girma kuma dan dan uwa mai girma saboda haka ai muna hada ka da zumunci manzo Allah sallama muna hada ka da zumunci saboda haka ma'ana wai sai ya zama suna ganin cewa yanzu sun gano dan uwansu ne to shine suka gano dan uwansu ne ai da haka tun dan uwansu ne suka hada shi da zumunci wai ai ya masu afwa to kashe manzo Allah kuma shike nace da shike ba matsala la tasiba alaikum ne shike nace do ayahi musu shike na duk irin abin da sun kai can baya sun yi kaza da kaza amma ce do ayahi musu ga sunan idza fa antum mutlaka shike do an kafa to wannan dai kaga nan da Allah yake ce mashi din idfa abillati hi asan ka tun kudi mummuna da wanda take mafi kyau ga gare ta to shi ne sai ya ce to in kana in kai haka nan to ka sani faizal ladhi bainaka ka sani wanda a tsakaninka wa bainahu da tsakanin akwai adawatun akwai kiyayya ba ya son ka shikenan ka annahu sai ga ya zamo kai ka ce shi waliyun kamar wanda ka san wani masoyi ne shi ya hamimun mai cika kasoya da gare ka to shikenan sai ga yanzu ya dawo wanda amma kiyanka ma sai ya dawo yana son ka to shi yasa kaga manzo Allah don da makiya ne ma gaba ɗaya sai sun karawo shi ma suna soyayya din sai dai masu kiyaya ta kin nuhi kun wanda ta kin gaskiya misali kara eh amma da waɗanda dai suka yi irin wannan din don dai kamar rashin sani ko wani abu to sun dawo sun ka sallama din to shine sai Allah ce don haka in kana yin hakan to abin da zai faru kenan makiyanka zai dawo shi ma ya zama matsayin masoyi gare ka sai ce amma ko sani wa mayo laqaha ba wanda za a ba irin wannan ɗabi'a din fa ya zama mummuna yana saka ta da alkhairi ba mai irin wannan din shine wa mayu laqaha ba mai watan a za ba wanda ake ba irin wannan dabi'a din illa illa allazina sabaru su wadanda suka yi hakuri sannan wa mayu laqaha ba wadanda watan ake ba irin wannan dabi'a din illa zu hazzin sai ma abucin rabo azimin mai girma wato wai ma'ana shine a ba mutum irin wannan ne dabi'a ya zama wani mai mummunan abu yana da ikon da zai ramawa amma kuma ƙarshe sai ya kira mawa ɗin to ba wanda zai wannan ɗin sai wanda yake mai imani shi kaɗai ne wanda Allah yake ba rabo wanda Allah ya ba shi rabo to shi kaɗai ne wanda zai iya kasancewar yin hakan a mai mummuna bayan an mashi mummuna sannan kuma ya saka da khairi ɗin to wannan ɗabi'a ba ko aka ba ita ba sai Allah madaukakin sarki yace sai waɗanda suke ma'abuta rabo kuma sai masu haƙuri to Allah ya sa mu cikin su to nan kaga manzo Allah sallama ya aikata duk waɗannan abubuwan da ake magana din wanda Allah madauke sarki ya bashi umarni na cewa ya aikata din ya aikata waɗannan ɗabi'u kyawawa din da ake ta magana din shi yasa kace Allah madauke sarki ma ya kama jinjina da suwa yace mashi wa innaka ala khuluqin azimin kana bisa ga manyan manyan ɗabi'u na girma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ah sannan to shine illazin sabaru ma yulqaha illa zuhazin azim sannan sai Allah ya ce
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
to shine sai kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa don haka watan su bayan wannan ne da Allah ya gaya manzo Allah sallama cewa ya zama mai irin wannan juriya din da wannan haƙuri da kuma irin waɗannan ɗabi'u din wanda dama ko can ya bayani ya ce dama waɗanga ɗabi'un su ne Allah ya koshi da su ba ya ce dama ko can inna ma bu istu li utammima makarimal akhlaqi dama ni Allah madaukin sarki ya ta da ni ya aiko ni ne domin in cika ɗabi'u na girma to shi yasa kaga da an ka zo ga babi na haƙuri ba kamar manzo Allah sallama babi na kyautatawa ga mutane da ma'amala ba kawai manzo Allah sallama tsoron Allah ba kamata kunya ba kamar shi duk dai wasu dabi'un ka dauko su ba kamar manzo Allah duk shine zuwa da su ba ya koyar da duniya baki daya gaskiya ba kamar manzo Allah sallama saboda shi tunda yake dawa ba taba jin karya ga baki ne ba ko so guda ba a taba jin wata rana manzo Allah ya karya ba taba ba sallallahu alaihi wasallama to shi yasa sai ya zama ya samu wannan matsayi a wajen Allah madaukakin sarki da maka Allah ya shi kuce shi mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alƙawari da sauran da duk wasu kyawun ɗabi'un da ake bukata ba wata ɗabi'a kyakkyawa wadda ake nema wadda manzo Allah sama bai tara ta ba to shine wa mayu qa'ila zu hazin azim sannan sai Allah ya ce wa in ma yanzu wa in ma yanzu gannaka minash shaytani nazgun yace idan wa in ma yanzu gannaka nazgun minash shaytani idan wata juyawa daga shidan ta shafe ka ma'ana kamar a ce wata fisga ta shafe ka daga shidan wai ma'ana nan Allah yana gaya mana ma'ana shi shidan da bai iya shi ma watan ya san inda yake fisga ta gogo kaga da ba dai sauran Allah ba su kuma an wuce an yi karhi ne shi da nawala to shi ne nan kusan dai da mu ne ake nan cewa in shi ya dan fisgi mutum har ya aikata abin da ba daidai ba da ya gano ya kuskure to sai ya kokari maza maza sai ya nemi tsari ga sharrin shi dan ne shi na rage cewa a wa'in ma yanzu gan naka mina shaytan razgun idan shi dan wata ya fisge ka fisga ma'ana ya dan fisge ka dan sarrafa da kai jiwo da kai wani bangare inda bai dace ba to fasta izbillahi wato shine ya jiwo da kai daga bara aikata alkhairi kenan to fasta izbillahi ka nemi tsari ga Allah shine ka tunkuɗe shi da neman tsari ga Allah na cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim miskinan innahu haqiqa shi Allah madaukakin sarki huwa samiu shi mai ji ne da kauli ga zancen duk wanda ya nemi wannan iya haka din al'alimu kuma masani ne shiya bil fi'l dukkan aikin da kowa ya aikata to yana sanar da shi saboda haka sai mutum ya roki tsari daga sharrin shedan domin shedan da hanyoyi ne yawa gare shi kuma kicin nashi kala kala ne in ya bi wata hannun ne ya ga kasa kama ka kuma sai ya ce bare bi wata haka da yake ta yi to amma ƙarshe mutum yana dagewa da nacewa da himma da kuma neman tsari da taimako ga Allah madaukin sarki to ƙarshe sai ka ko an samu an tsere mashi shedan din muna fatan Allah ya ba mu nasara mu akan shi dan ya kare mu daga sharrin shi da shi dan din da sauran dukkanin ma waɗanda suke jama'a tai duka muna fatan Allah ya kare mu daga sharrin su dan alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له في الليل والنهار وهم يسبحون له في الليل والنهار وهم لا يسعمون
a to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki waɗanda suke tabbatar da samuwar ubangiji madaukakin sarki da kuma wajabtuwar dole a bauta mashi shi ya cancanta da bauta shi da wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah al-lailu dare da yamuna wannan haru da kuma yini washamsu da rana wal qamaru da wata sai Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi don haka garku yi sujada ga rana ma na garku bauta mata wala lil kamari ko kuma ga wata ku dai wasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah ma na ku bauta ma Allah kenan allazi khalaqahunna wannan wanda ya halicci su wadannan rana da wata dinnan in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun kasance shi kuke bauta ma wato nan Allah barki zake cewa min ayatihi al-lail wan naharu yana daga cikin ayoyi na Allah dare da kuma yini wato wanda suke gwada iko na Allah sai ya zama aka yi mana dare an kai mana yini kuma kowa da nashi amfani dare yana da amfani shi ma wani da nashi amfani din don haka shi daren nan shi ne wanda ake amfani da shiya sai ka ga wajen harkoki ne da kullun ɗan ana so ba su kamar irin bayan an yi abuwa an gaji ina an wahala ana so a kwanta a huta sai ga sai cikin dare ne za ga cikin dare aka samun natsuwa ba zahin rana iska sanyi zai dan sauko hakan nan ta inda za a dan ji sauki wanda ko iska ya kadan kadawa zaka ji dadi ne a wannan lokaci da sauran dai abubuwa na natsuwa da kuma wasu abubuwan da da yawa mutum ya haisu cikin dare su ya zama cikin sirri ya yi su wanda mutanen kware su irin bayan Allah shi dare ma suna dauka ta matsayin kaman watan lokaci ne da makocin na samun kusanci zuwa ga Allah shi yasa ake cewa watan aka cewa su masu tsoron Allah dama suna sanya dare sun mai da duniya ɗin ita matsayin kamar da kasan dama kamar hanya ce wadda za tsallakewa amma su suna amfani da ibada su matsayin kamar jirgin ruwan ne da tsallakewa ɗin to sai ya zama su in dare wani lokaci sannan suka harkokinsu za a tashi mazu ya yi nafiloli ya yi karatu alkurani ya min duk abubuwa da zai na ibada zai gabatar da su a cikin dare ɗin to kaga yana tashi natsuwa in ma wanda baya wannan ne shi ma dai akwai sadda zai je yana buƙatar dare ɗin wanda zai kwanta ciki ne ya huta ya kuma ɗebe gajiyar na wahala da sha da rana sannan in rana ce ita ma tana tata yinin kenan shi ma rana shi lokaci za ga wasu ayyukan su ma sai cikin gaini dan kaji ne da rana an kaji ne wanda in ba rana sai ga an bayyuwa yau inda za a yi tayin ruwa in ba rana ba a bushewa ƙasa ba za ta bushe ba wanki ma ai ba lalle a bushe cikin cikin lokaci ba shi ma to amma in ga rana to sai a samu wannan din shuka ita ma kanta da aka yi ita ma in ga rana din sai ta samu wannan zahirin rana sai ta yi amfani da shi ita ba da ita ma kanta ranar shuka da ake yi in ba ta ganin rana ita ma ba ta yi abin kiki da yawa to shi yasa Allah ce dukkan sunan ne yayi su kuma kowanne yana aiki kuma kowanne da aiki ne shi yasa kaje can wata aiki cewa washam yace washam tajri masqar la wanda yake magana can cewa da rana da wata dai kowanne wal qamar shi kuma yace wal qamar qaddarnahu manazila hatta qada kal ujul qadim da shi wanda duk kowanne daga cikin su Allah ya ambace shi yace kuma kowanne yana da aiki sannan sai yake cewa lashamsu yan bagilaha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahuna yace da rana a ce yau ta zo ta riga wata ko kuma wata ya zo ya riga rana duk ba ai haka nan misali shi ne kamar yanzu ai an ga yanzu dare ne amma ai kaga dare yanzu ne za a fara da daidai ko to kamar yanzu kwalam sai ga rana sai ga rana ta hito Allah ya ce ba zai hakan jawabu ko kuma yanzu cikin rana din kawai muna tsakiyar rana kawai sai zai shigo ikurin kawai sai a gata hu shi ma ba a yin haka nan to Allah ne riga tsara ka nace kuma kowanne daga cikin su yana tahiya cikin tashi hanya ne daban domin kowanne yana nashi hanya ita rana tana da hanya kusan 360 dama a gari ta ita rana duk inda kaga ta bi yau ba ta ƙara bi kuma wannan haya kuma sai ba ɗaya Allah kai mana rai ita adadin yawan shekara adadin yawan adadin yawan shekara adadin yawan hayoyin ta ne duk inda ta biyo ba ta ƙarfi na sai ba yanzu yau ɗin nan ne a rana inda haya nan tafi yanzu ba ta ƙarfi ta kuma sai wani Allah kai mazari to haka Allah ya tsara su sannan wata shi ma da nashi daban yana da nashi ma kwanaki 28 shi kuma hanyoyi 28 gari shi kuma hanyar da gari shi shi ma in ya bi nan kaga shi ma da wata ya ƙare nashi kenan ko shi ma da inda ya biyo gobe ba nan zai wata sabuwar haya zai haka ya ka tafiya to shine zaka ji alqur'ani wani lokaci zaka ji Allah yana faɗa cewa rabbul rabbul mashariqi wal magharibi kum ubangiji shine ubangijin mahudayen rana da yawa shine ubangijin mahwadayen rana kuma da yawa wani lokaci kuma yace rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini ubangiji shine ubangijin mahudayen rana guda biyu kuma ubangijin mahwadayen rana guda biyu wai abin da ake nufi da haka ka ji an ce biyu kuma can an ce kuma da yawa ma'anar rabbul magaribi rabbul mashariq wal magaribi din shi kuma da an kai jami'i an kace da yawa din nan wai waɗanga hanyoyin da aka yi guda 360 shine ma tunda kaga yanzu misali inda rana take hitowa dama hanyoyin suna jere misali ta biyo ga hanya yau gobe ta kusa gare su za ta biyo jibi mai bi mata haka kaga inda suka hitowa ta zama hanyoyi masu yawa kenan wurin haɗuwa shi ba ha gani tunda zai duk hanyoyin guda da na hitowa da na haɗuwa kaga duk guda ne su ma sun zama su ma 360 kenan to shi kuma wajen da aka ce magudanar rana guda biyu rabbul mashriqai ne wa rabbul magharibi ne shi kuma kaga ai lokacin zahi da lokacin sanyi ne aka magana don za ga akwai lokacin da rana ta yi karhi da kurgo akwai lokacin da rana ta yi karhi da yamma waɗanda na masu ruhunan kasuwa sun kai kuwa sanar haka na ko yawa saboda sun haga newa ga yan nuwa ruhansu to saboda haka akwai sa ganin rana ta kuma kudu wani lokaci ta kuma arewa to tun da ai kaga hanyoyi ne gare ta jiri yanzu in ta kamo ga hanya gobe ta bi wannan jibi ta taho an taho ai kaga da kadan kadan za ta dawo ga bangare kenan kaga in ta kule kuma za ta sake dawo kuma har ta sake dawo kuma ga bangare kaga kenan za su dawo sun zama hudayen rana guda biyu wato na kudu da na arewa shine ake magana guda ɗin to shine sai ya zama kowanne daga cikin su yana bisa nan za gano irin kuskure masu cewa wai dan ka irin irin rashin lahiya nan ta wata sai ka je yaro suna cewa rana ta kama wata ba magana rana ta kama wata da rana da wata kowanne nashi hanya daban suke ba su magamuwa balle ma ko su wani kama wani to yanzu ai an aka kuskura an ka ce rana da wata sun ka gama akwai hadari ba karami ba to ai karo wani za a yi to kuma rana ta lunka duniya lunki mai yawan gaske wata ya lunka duniya shi ma lunki mai yawa duk da ke shi bai kai girman ranar ba to an kai karo mai kaka tunanin an karo gurgu ciki an kawo ƙasa an kaga an samu matsala to to ka gani to amma sai ya zama kowa na shi hanya daban ita kanta ma rana nesa take ta haiwata zama sama saboda ta yi shi girma da yawa kwarai to shi yasa ta yi zama koli amma duk da haka naka riba ga irin girmanta shi wata ƙasa ƙasa ke bai kai inda take canza bana ba to wannan shi yasa kaga a ita ita rana din duk inda take ka riba ga nisan take da shiya da kuma irin wata yanda aka ganin girmanta inda za a gano girman abin ba kanana bane rana da wata ko nawa an gaci sullunka duniya ba abun mamaki bane yanzu a wani hakan da jirgin sama ai kaga irin wannan jirgin sama mai daukan mutane da yawa ko babban nan irin wanda aka ji gidajen nan da shi zuwa alazai da sauran irin kaga wannan jirgi ne babba to amma ka kalli girma ne to amma karshe kaga in ya tashi sama ya ka zama sai ka zama kamar dan karamin tsuntsu ko duk girman da nashi kuma to nan za ka gano ashe ko rana ba karamin girma kuma kaga shi kasa kasa yake to ji ita rana da nesa kwarai amma kuma ji kalar girman da aka gani gare ta nan za a gano lukin su ma duniya mai yawa ne kwarai da gaske wata shi ma haka nan tare da cewa shi jirgi ba nesa ne ke kwarai ba tun da shi da an dan wuce girgije kaɗan ne ko aka cin mashi tun da shi kaga sai ya dan wuce girgije kaɗan ka zan in ya tsaya da ƙasa ƙasa ga girgije matsala za a samu don iska hadari ya taso ƙasa za a yi wa ko to shi yasa sai in ya tashi a wuce girgije a wuce sama da shi kaɗai to wannan shi yasa da rana da wata dai kowanne nashi hanya daban ba su gamuwa yau dai ai ina ganin ko dai manyan motoci sun kai karo a ce yau tirela da tirela sun yi karo ai abin baya kyawu ko to balle a ce rana da wata su haɗu su yi karo to shi yasa Allah ce a'a wa kullum fi falakin yasbahuna kowanne cikin su yana cikin hanya tai wanda yake taya ba mai shiga hanya kowa kowa ta shi hanya daban yake taya tai to shi ne Allah ke macewa duk daga cikin ayoyi na Allah halittar rana nan da watan nan to da yake akwai waɗansu kafirai da suke bautar rana su rana suke bauta ma sannan akwai masu bautar wata din to shine sai Allah ya ce a kakku bauta musu la tasjudu lishamsi kar ku yi sujada ga rana ai kana ganin shi yasa kaga ma aka cewa ba yin sallar nafila ko bayan sallar asuba sai rana ta hisu ta dago sama saboda su yin bautar rana wanda lokaci suka bautatta to kai kuma ka ce za ka yi sallar lokacin da za ta kulluwa din sadda suka yi ta su kaga an so a zama tarayya kenan to shi yasa sai aka ce ba yin nafila wannan lokaci sai in ranar ta ta dago sama gaba ɗaya sannan kamar yadda da lokacin da aka sallar idi kenan ko to irin wannan tsakanin haka nan shi ma sanda bayan la'asar shi ma kamar rana ta faɗi shi ma ake cewa bayan sallar nafila lokacin shi ma wannan lokacin masu bautata shi ma suna ibada da wannan lokaci din to wannan shi yasa ya zama a Allah yake cewa kakku bauta ma rana ka san da ma kafiran kala kane akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar taurari akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar ozairu akwai masu bautar annabi isa ko ka gani duk akwai su sannan akwai masu bautar Allah ko su mu kenan insha Allah yawa to kaga su wadancan ne kowanne daga cikin suna bautar abinda ba Allah bane ba kuma ba cikin su ba wani cikin su wanda ya sanya su annabi Isa dai bai ci abota mashi ba Uzairu shi ma bai ci abota mashi ba mala'iku ba ci abota masu ba rana da wasa duk ba wanda ci abota mashi to shine na Allah yake cewa to ku wadanda masu imani wanda kun kai da Allah la tajjudu lishamsi kakku yi sujira ga rana wala lil kamar ko kuma ga wata don su ma duk bayi na Allah yanda ka san sun muna ne muna matsayin bayin bayin Allah su ma rana da wata matsayin bayi ne suke na Allah din wasjudu lillahi ku dai ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahunna wannan wanda ya halice su shi Allah madaukakin sarki din in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun kasance shi kuke bauta ma to lalle shi wanda a wajibi ku bauta ma ba rana da wata ba saboda haka fa'idar ta kabaru in sun kai girman kai sai Allah ce to ku sani wai ma'ana in halitta gaba ɗaya duk mutanen duniya sun yi girman kai sun ki bauta ma Allah sun kama bautar wani Allah sai Allah ya ce to fa'idar ta kabaru in sun yi girman kai daga yi ma Allah sujada to fallazina inda rabbika mala'ikun nan masu daraja wajen ubangijinka shine Allah madaukakin sarki to su a gaya maku yusabbihuna suna yi ma Allah sallah da tasbihi lahu shine sabbihuna lahu suna yin sallah gare shi da tasbihi bil laili wan nahari a dare da rana wahum la yasamuna kuma su ba su kosawa da wannan ibada suke din ba su gajiya wato abinda Allah ya kaso ya gwada mana anan shine fa'in istakbaru idan sun yi girman kai su waɗannan da suke bauta ma da an kace su bauta ma Allah sun ka kiya dinnan to in sun yi girman kai sun ki to su sani fa fallazina inda rabbika mala'ikun nan masu daraja wajen ubangijinka wannan ba indiya ce ta makan ba indiyatu makanatun ne wato indiya ce ta makanatin wato shine matsayi da daraja ke tunda ai abinda aka nufi sai ba ana nufi wa mala'iku wanda inda Allah ba shi Allah baya rike bata ce wuri zaka ce wuri kaza Allah yake wai ma'ana shine Allah madaukin sarki wannan mala'ikun nan masu daraja wajen Allah domin su mala'iku masu girma ne wajen Allah saboda su ba su ba su saba Allah duk abinda Allah ya ba su umarni shi za su aikatawa duk abinda kuma Allah ya hana kuma sun hanu din la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna suke to dan haka shi yasa sai ya zama su ba su saba Allah madaukin sarki duk abinda Allah ya ba su umarni za su aikata shi din to wannan shine sai ya zama su koyo shi cikin ibada Allah shi to wai sai Allah ya kaso ya gwada ma halittar duniya gaba ɗaya in su sun kibota ma Allah su sani akwai masu yi ba ta su aka jira ba ma'ana ko su yi ko kasu yi duk ɗaya ne wajen Allah ba a ƙara shi da komai bayan an ka yi an ka ƙi kuma ba a rage shi da komi ba to da haka shi ne ma'anar cewa a yusuf bin kuma gashi mun san yawan mala'iku cewa da wafin da suke ga baitul ma'mur baitul ma'mur wani ɗaki ne wanda sai ci da ka'aba shi ma yake wanda wannan baitul ma'mur kullum mala'ika dubu saba'in sai ya yi ɗawafi gare shi kullum kuma har duniya ta ƙari ana na ana yi kuma kowanne mala'ikan yawan sun kai wannan ɗawafin hagoyi ba su ne da su dawa ba wasu sabbi da su tawa in wasu sun kai yau gobe ba su bane wasu ne su tawa kuma har duniya ta kare ba su kare shi yasa cewa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ba wanda san iyakar rundunar Allah ta malaiku sai shi kadai santa to wannan yawan su kenan saboda shi yasa ake cewa inda za a ce malaiku su sabu ko kowane malaika ji zo nan kasa ya dauki kwara guda ta kasa ya koma kowanne duk malaika guda dauki kwara guda ta kasa ya koma wai sai kasar ta kare malaikun ba su kare ba saboda yawan su ka kusan ko kasar garin ga daya an kace ko koko dai kwara guda guda jama'a ba bungule bungule za a za gino ba kwara kwara dai haka ko ta garin gada ce da ka gaba kalmar to ta duniya gaba ɗaya ma to kaga ashe mala'ikun yawan nasu ba karami bane to shi ne sai Allah ce to in ma mu suna halitta mutane ba su yi wato ga wasu yi can kuma suna yi ba su gajiya yanda ka san mu sheda ba gajiya da ita su ma haka nan ba su gajiya da bauta Allah ba su gajiya da tasbihi ga Allah madaukakin sarki haka suke din su ba su gajiya da kowanne daga cikin su to shi yasa Allah ya ce zaka fallazina inda rabbika waɗannan mala'ikun nan masu girma da daraja wajen ubangijinka yusabbihuna lahu suna ta yin tasbihi da sallah ga ubangiji madaukakin sarki bil laili wannan hari a da rana wahum la yasamuna su ba su kosawa ma'ana ba su jin sun gaji da cewa ai watan ai sun gaji za su huta duk babu wannan mu ne nan zai yin sallah sai a tsaya an huta da sauransu shi mala'iku sai mala'ika ya sujuda ma ya shekara 40 bai taso da sujuda ba 40 sai yayi ba matsala bane shi gare shi ba to shi baya cin abinci ba baya bacci baya gajiya to me matsala ta mu dai ne da wannan lalura su ba cikin ta saboda haka to shi yasa sai ya shekara 40 cikin su da ko rukuyi bai damu ba dama abin da Allah shi kai an kalce su kuma kaje wata fadala ta Allah mu kuma nan ne inda za gano baiwa da Allah ya muna wato irin yanda Allah ya haka din to kuma mu sai Allah ce kuma aljanna zai bamu ya bamu jin daɗi da kaza da kaza duka suna na to cikin Qur'ani amma su mala'iku duka gabata da su ba aljanna za su shiga ba to ita aljanna ɗan ka shiga mai aka so ayi ba jin daji aka so ayi ba abinci aka so a ci mai daji su ba su ci ne to ayi abin shi aka so a sha mai su ba su sha ne ba shi ba layin su wani wannan su ya kasu bauta Allah ko da shi kenan amma shi kenan a kwarai da gaske iyaka aikin su bauta Allah shi kenan Allah ya ce ga warzai kuma an yi shi kenan an gaba ɗin to amma mu kuma duk lalacin namu kuma sai Allah ya mana baiwa ta shi kuma sai ya ce mun kai kuma ga aina abin da tana da mana mala'iku ma haggaye mu su dai ko wal mala'ikatu yarhu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin ko salamun alaikum za su gaisuwa gare mu to ka gani to iyaka aikin nasu kenan to da ka mune ake to kaga duk wannan ne wato su mala'iku wannan matsayi kawai da dai ibada ne Allah madaukin sarki ya hadice su din to shi yasa Allah yake cewa haka yana da waɗanda kai in ma wato sauran mutane ba su yi ba shi yasa kaga kowane hadisin nan sananne wanda manzan salama yake cewa inda da mutanen farko da na ƙarshe da aljanu da mutane gaba ɗaya za su taru su zama bisa ka irin zuciyar mutumin kafiri mutum guda sai an ka ce kawai irin misalin abu jihali duk duniya a zama kawai haka nan a iyaka da kawai shi nan ko duk duniya a zama kawai abu jihali to sai allah ce da ba a rage shi da komi ba subhanallah ya ce kuma inda duk duniya tun farko da ƙarshe da mutane da aljanu gaba ɗaya za su zama da zuciya duk irin ta manzo Allah sallama gaba ɗaya duniya ya kake da yace da ba ƙara shi da kunyo kuma to kaga ba abin da za ka ƙara ma Allah da shi ya in ka bauta mai ba shi kake kawa ba kanka kai ma don kai za ka ganin sakamako in ka ki kuma kanka ne kai ma har yanzu don kai ne za ka ganin sakamako kin yanda kai din to shine a yake cewa kan ga in ma ba a yi ba to su mala'iku suna nan suna yi din to shine sannan sai Allah madauki zaki yace wa min ayatihi ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
a sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a wa min ayati nan kaga duk Allah na tagwajin ayoyi ne wanda suka tabbatar da ubangiji madaukin sarki shine wanda ya cancanta da bauta kuma shine wanda yake ubangijin duk halittar duniya baki daya yace wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah madaukin sarki annaka tarar arda yace ai kai kana ganin kasa ka tarar khashiyata za ka ganta busassa ba ta da komai gare ta amma fa iza anzalna alaiha almaa idan mun ka saukar da ruwa gare ta sai ya zama ga ruwa an ka saukar gare ta to sai ce eh tazzat sai ga ta motsa warafat sai ta karu shi kenan sai ga ta karu to sai ce innal ladhi ahyaha wannan ubangiji wanda ya raya ita wannan kasa din nan la muhyil mauta wallahi shine mai rayar da matattu innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai wato wannan Allah ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah annaka taral arda yace kana ganin kasa ai ita wannan kasa din nan khashi'atan za ka ganta ta bushe kamar irin yanzu da muke ciki ko ta bushe rumi ba ta da wani sanyi ko wani damshi inda ba inda za a cewa abin da ne ba ko irin wanda za a ce wannan wani kila akwai dam wurin ko an tara ruwa ma'ana da inda dai manyan ruwa su inda ba irin wannan ba da yanzu in ka zo gona dai kaga ta bushe hakan nan kasa da ta bushe ta mutu gaba ɗaya to shi ne ma'ana kashi a tanɗin sai ce fa'in za an zanna alaihal ma amma in mun ga saukar da ruwa ma'ana sai an kai ruwan sama kenan sai ce ita sai ta motsa ma'anan motsawa shine wala ba kuma sai ta karu ai kaga yanzu in ka zo kai shikka sadda kai shikka kan mai da ƙasa ka taki in za ta hituwa ita shikkan nan ba kumburo na ganin ta yi ba kaga ta motsa kenan ta karu ƙasa kenan tunda sai ga ta yi kumburi ta wanda shi shikkan nan ta turo ƙasa hakan nan to ta ƙasa ta karu kenan to shine eh ta zaddin warabar za ta motsa wala ba kuma sai ta karu ma'ana sai ga ta ƙara budawa domin hitowa wannan shiki-shikin din da kuma sauran tsirtsirin da za su hitowa gaba ɗaya din to shi ne sai Allah ya ce to wannan wayan ka kula ita kasan nan matatta ce ita nan yanzu raya ta ne Allah ya fa don haka tana mutu ne wanda ta riga ta bushe rumi bayan bushewa ta ta din kuma gashi an zubar da ruwan sama yanzu da shikkar da an kai da wadda ma ba a yi ba duk kowace ga sunan suna hitowa din yanzu da sun hito sai kasa ta rayu sai ka ga ba wai mutane ba har dabbobi cikin jin daɗi suke ko kawuna da kyau a gani lokacin da an kai shuka sadda a farkon damana na lokacin da aka yi shuka an wa haki ya hito da menene za ga dabbobi lokacin da su masu hin za ga inda za ka saki sa yana burdumi yana menene ko shi ma daɗi ya kaji lokacin to balle mutane su ba ma magana su saboda kowa ya riga ya kama lissafi ya sai yanzu yawa to ka gani to shi din da yana Allah ke cewa haka to Allah da ya raya wannan ƙasa din wanda an ka raya ta da shuke-shuke kuma ta burge ka ta baka sha'awa kana ganin a taya hotuna ba yanzu ko da aka yaya hotuna da yawa sai mutum ya zo gona shi kace ta ba sha'awa sai ga yayi hoto da sau saboda abin da burgewa da sha'awa to wannan kaga saboda watan a Allah ce to raya kasa ne yin wannan abu to shi ne ya karaya ta ce to wannan ubangiji ne wanda ya karaya wannan kasa din bayan ta mutu to shi mai iko ne bisa karaya da mata ce bayan ya mutu din wai ma'ana shine ai tashi alkiyama ya tada mutum ai shine yanzu in ka diba ai gero zaka shikawa yanzu in ka shika hito hakka ka ta yi kaɗe bai ka yi komi kan dawo da shi gida ka ga ƙila ciki ne za ka iba iri ka aje ko kuma in damar da ta yi kuma sai ka ƙara shikawa kuma iri ne dai zai hituwa ɗin ba wani kala ba yanzu misali aka gero sai a ce kala kala ne ƙila a ce akwai ɗan eka akwai wani zamfarawa akwai zango shin ko gurgura ne akwai soso ga sunan ko to yanzu misali ka diba gani in ka aje iri na soso ba ka taɓa kira ka shika ba sai a kuskure ba sai ya zama zango ba sai kala ta yadda ne da hito ɗin ɗan irin wannan zangon da misali shi ma shi kala ta da ka aji shi ka shika kuma shi da hito ɗin to ka diba ga iko na Allah to wai nan don a gane in dawa ce ita ma kala kala ce bai yiwa ka ce ka shiga dawa ya alhaji sai a ce ai ijan iri ta hito bai yiwa wannan da ka shiga nesa ta hito ɗin to wai nan don kaga Allah yana gwada mana munan wadda duk muke nan ne kowa wadda yake haka na Allah zai sa da shi ɗin yanzu ni nan wanda nake misali haka za a tada ni ba a kuskure sai ayi kama wani wanda ba ni ba wanda kowa yake haka ne yake da shi kenan dai ba a kuskure a ce wane sai a ce an tashi alƙiyama ai wani an tada shi amma sai dai an kuskure an tada shi kama ya zama kama wani kama duk da kake dinnan da ita nan duniya haka nan za a yi yanda ka sanya Allah zai haika da shuka dinnan duk kala gero da ka shika kala ta zai haika maka ba wani kala daban ba duk dawa da ka shika kala ta za a haika mata ba wata kala daban ba to haka na wani aka tashi alƙiyama za a yi shi ma duk wanda ya mutu shi ma irin kala ta haka na za a tashi shi din to wannan kaga iyakar cikin iko na Allah madaukakin sarki kenan to shi yasa yace to wannan ya isa zama aya ya gwada maka cewa to tashi alƙiyama nan da kaka musu to lalle Allah da ya wannan to shi yana da iko ya haka din to shine inda hakika shi Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadirun mai iko ne bisa ga dukkan komai ba abinda Allah ba ya yawa sai dai abinda bai niyya ba shi yasa ake cewa komi Allah yana iya shi komi na ne an ka ce yanzu Allah yana da iko yana iyawa ya halicci wani mutum wanda ya maza Allah daraja da girma hau yana iyawa shi Allah amma bai so zai ba bai gada mai ba sau shi yasa ba iya amma hana iyawa shi yasa shi ba abinda bai iyawa din subhanahu wataala to wannan shine ma'ana to sai Allah madauki zai ce nan ladina yuhiduna waɗannan da suka
الذين يلحدون في اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
sai Allah madauki sarki ya ce innal ladhina yulhiduna to amma waɗannan din da suka karkacewa fi ayatina a cikin ayoyin mu shine alqur'ani ta hanyar karyata littafin alqur'ani da suke yi din kaga suna karkacewa kenan to la yakhfauna alaina ba za su boyo gare mu ba saboda haka za mu saka musu duk abin da sun ka aikata kas su dauka in sun aikata abin da sun ka aikata na karyata alqur'ani da sauran duk abin da sun kai muna na marasa kyawu wai za su iya tserewa za su iya boyewa wanda ba za a gane su ba to Allah ya ce za mu saka musu sannan sai Allah ce yanzu afa man yulqafin nari yanzu wanda za wanda za a jefawa a cikin wuta khairun shi yafi amman ya ati aminan ko ko wanda zai zo yana amintacce yawan kiyamata ranar kiyama yana hankali ne kwance cikin natsuwa ba wani tashi hankali ba na tsoro gare shi yafi to shine sai Allah madauki zake ce aimalu ku da ku yi aiki na kware aimalu ku yi aiki ma shi itum duk abin da kuka so ku aikata innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki bima ta'maluna basirun mai gani ne da duk abin da kuke aikata saboda haka wannan umarni ne ana cewa shi amru tahdidin umarni ne na tsoratarwa ba umarni ne na watantai kai din ba yanzu ai misali kamar yanzu sai mutai aiki wani yaro sai ki zuwa yanzu ai kaga ko kuma a ce misali ka ce mai yaro yi abu kai wani bari sai ki bari kuma har yanzu kuma ka ce mai in iya bari sai ki bari to sai ka ce to shi take kai yanzu ana nan ka bashi dama ne balle yawwa abin da haka ne to bi yayi amma akwai wani abu zai biyo ko to kaga shi yasa kaga in ma ka aike shi yanzu misali da kamar a ce zaka aike shi sai ki zuwa kana gani ya tsaya na wargi ne kace shin ba aikin ka ne ba yana tsaya baka ansa ko ka tambayar da kamar balle ba an san kiza baka ba kuku yau to gaba za a yi saboda ya sa wani zai biyo baya to inda suna da hankali da su haka ne kamar su to shi ne sai Allah ce ko aikata abin da kuka so ma'ana akwai abin da zai biyo baya in kun kai din ba to nan kaga Allah ce afman yulqafin nari wanda za a jefa a cikin wuta khairu amman yati aminan shin shi yafi ko ko wanda zai zo yana amintacce yawan kiyamata na kiyama yana cikin nishadi na tsuwa tai wane ne wanda yafi wannan shine ake cewa wannan aya ta sauka ne kamar yadda ibnu munzir ya ruwaita cewa ga ammar ibn yasirin da kuma abu jahali shi ammar ibn yasirin shine wanda yake sahabi shi ko abu jahali kamar yadda aka sani shine wanda yake kafirin nan to shine nan da su ne ake magana nan aka ce akan su wannan ayata sauka cewa suna zama daidai shi amma rubin yasir ma'ana wai shine wanda yake mumini din wanda yake amintacce din shi ko wanda za a jefa wata shine Abu Jahl din wanda ina jin shi ina ne ko naji naji ana magana cewa wani ya samu dan Yasir an kace mai ba suna bane akwai inda naji labarin nan ko to ka gani gashi cikin sahabbai ma amma rubin yasir akwai shi amma sai aka ce wai ba suna bane an kai an ka tare gima kuma aka abu wai ba suna bane shi Yasir subhanallah kuma ka san haka ta karatu da maka baki wani sai ya tsaye ne ko bakin abin da sani shi kenan a ta rigima kai ne to ka gani insha Allah sauki to shine a Allah madaukakin sarki shi innahu haqiqa shi Allah madaukakin sarki bi ma ta'maluna basirun bai gani ne da duk abin da kuke aikatawa kuma zai saka ma kowa da abin da ya aikata din
innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'azim la ya'tihi al-ba'il min bayni yadayhi wa la min khalfihi تنزيل من حكيم حميد
to sai Allah madaukakin sarki ya sake magana da waɗannan da suke karanta alkur'ani da ke cewa innal ladhina kafaru waɗannan su innal ladhina kafaru waɗannan suna kafin shi dinan bi zikir da alkur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo masu sai Allah madaukakin sarki ya ce to waɗannan za a saka musu da duk abin da sun ka aikata na karanta wannan sannan sani wa innahu haqiqa shi la kitabun ya zo musu alhali yana littafi ne shi azizun wanda yake mabuwayi wato azizun shine mai hana duk wani mai jahiyya da shiya to alqur'ani mai gagara ta ne kuma shi alqur'ani nan la yatihi albatil min bayni yadayhi banna ba ta zuwa a gaban shi wala min khalfi ko a baya nai wai ma'ana a ce can baya an yi wani littafi wanda ya karyata alqur'ani ba a yi ba nan gaba a ce za a yi wani littafi wanda zai karyata alqur'ani shi ma ba za a yi ba to shine tanzilun kuma saukarwa ne min hakimin daga Allah mai hikima hamidin abun yabo ah wani jawar kirki ce nallazi na kafaru bi zikiri wanda suna kafin shi da alkur'ani kamar yadda muka sani alkur'ani yana da kalmar zikiru ma'ana shi ne kasan kalmar zikiru ya zo da alkur'ani da ma'anoni da yawa da ma'ana ta alkur'ani din kamar irin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna da irin nan ne dai misali inna inna dhikra bi dhikri din shi ma da sauran wasu masu kama da su gode da irin su ka kuma yana zuwa kalmar zikiru yana zuwa da ma'ana ta a saurari hudu ba na juma'a ko kuma sallar juma'a ya yi halazina amanu izanu jeli salatu miyar juma'a ce fasau ila zikirin lahi to na a sai a saurari hudu ba ake nufi din sannan kaga shi ne ma'ana zikirin lahi na irin zikirin lahi shi ma don yana zuwa alkulani da ma'ana ta kama irin labari haka labari kamar yadda yake cewa wa yi sa'alu naka an zirkar ne kul sa'atulu alaikum minhu zikira kaga shi ma nan ne labarin zirkar da ake nufi da zikira din nan ne to dai da sauran da ma'anar zikira sun zo dai da yawa kwarai da gaske alkur'ani to amma nan dai nan shi alkur'ani shi ake nufi kuma ya zo da ma'anar zikiri da wanda zaka yi gashi kara wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun inna da sauransu to shine innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'an wani suka kafice mashi lokacin da ya zo musu dinnan ne sai Allah ya ce to za mu saka musu shine nujazihim za mu saka musu da wannan kafin da sun kai inna waqiqa shi alkur'ani likitabul littafi ne wanda yake azizun buwayayye wato shine wanda duk wani mai jahayya da shi yana kone shi saboda su kafiran nan ne ba irin abin da sun kai ba kuma Qur'ani ya kule su wani ya ce shi ma sai ya ki Qur'anin kamata sai ya ta yayin shirme ne sai ya dawo da an zo kuma an kanta mata sura sai ya junta barka ta mai da sai sai ya ji irin abubuwan da ta kunsa na ilimin da sauran abubuwa shi na shi ba su ciki sai ya zama abin dariya kurin shi kenan to shi yasa sun kai sai suna kasa sun ka bari dole to shi kaga ya gagare su kenan shi yasa ka ji karshe ma har Allah madauki kike ce masu in kuna iya ku kawo irin alqur'anin muna sun ka kasa ba su iyawa sai Allah ce to in suna su kawo sura goma zaɓe goma duk wanda suka so ba sai irin bakara da alimran da adogaye ba su dawo na ƙasa ƙasa masu gaji shiru su ƙulhu allahu falaki da nasu aga jiru ne ko su zaɓe guda goma ciki wanda suka gani suna yawa sai su irin su shi ma ban ya gagara sai Allah ce to fa atubi surati misli ku kawo sura guda to a zaɓe guda ko irin ƙulhu allahu kaga iya ka gidan ciki nan ko to ko ita a zaɓa su kawo amma ta kunshi irin abin da alkur'ani ya kunsa na balaga da fasaha da zalaka da duk abin da ake bukata na laushi ya zama akwai ciki shi ma abin ya gagara to karshe sai Allah ce ai ka gaya masu ya rasul sallama qul la yanjtama'at al insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira sai Allah ce ai inda za su taru da mutane da aljanu su taru su yi hadin gwiwa su taimaka ma juna su kawo alqur'ani Allah ce ba su iyawa din malamai sun kace wannan yana daga cikin abin da ya gwada mu'jiza ta alqur'ani ko to alqur'anin wa yana sauka Allah ce kuma ba su iya kawo iri ne to yanzu inda suna iya kule qur'ani ya kamata su kule shi ko sai su kawo iri ne dan ko to alqur'ani yace ba a yin abin kuma sai an kai sun ka kasa din kaga qur'ani ya tabbata gaskiya kenan to kaga ne to shine a ma'anar ta azizun kenan shi alqur'anin nan littafi ne wanda yake watan a mai tunkuɗi duk wani mai jahayya da shi ya mai hito na hito da shi a tuyarin jashi wani alkulani ne to sannan a bayan wannan kuma ya ce a lati da baɗin bai daidai wata ɓanna ba ta zuwa bayan shi wala min kalfi ko kuma a wata lati da baɗin bai daidai a gaban shi wata ɓanna ba za ta zo ba wala min kalfi ko kuma a bayan shi tanzilun saukawa ne min hakimin daga Allah mai hikima hamidin abun yabo sannan sai Allah ya ba maza Allah hakuri ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم
to shine sai Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallama hakuri ya ce ya rasulullahi sallama ka sani ma yuqalu laka ba abin da za a faɗa maka na ƙaryatawa da mutakafirin da suke yi da duk izgilin suke yi ba abin da za a gaya maka illa ma qarqila lirrusuli face sai abin da an ka rige an ka faɗa daga manzanni wai duk abin da za su ga maka na makan magana mara kewa da bata dace ba to ka sani an yi masauran manzanni da suka gabata wai wannan ne da ɗaya kewa ne da ba da haƙuri ga manzan asalama kuma kai ma yanzu mai cewa kana bin manzan asalama kai ma in ka haɗu da irin wannan duk abin da za a gaya maka mai muni da duk abin da za a yi maka na cutarwa to ka suna amma manzannin sun haka bata shi ke nasa gano to kai me kake kuma sai ka gano ashe kana bisa hanyar su ne kenan dan in kaga ka huskanci hanyar Allah gadan gadan ta gaske kuma baka huskanci irin waɗannan abubuwan da an kama su ba an ya ka tambaye ka akwai matsala ko a da gyara muna ba bisa hanyar na kake daidai ba ka gyaro ka gyaro akwai inda matsala take ka gyara ko amma da zalan kana bisa hanyar godamin daidai to dole ma ne wannan wajibi ne sai hakan ta faru ba yadda za a yi kuma to shi yasa na Allah ke cewa to su ma manzanin da aka yi din to su ma duk abin da kaga an ga maka manzo Allah su ma an yi musu haka nan shine illa ma qarqila laka illa ma qarqila lirrusul sai abin da aka faɗa manzanni din min kabilaka gabanin ka inna rabbaka haqiqa ubangijinka lazu maghfirata ce wallahi ma abucin gafara ne ga mu'minai wazu iqabin kuma abucin azaba ne alimin mai radadi ga kafirai su kuma sai ya ce walau ja'alnahu inda mun sanya shi wanga alqur'ani shine walau ja'alnahu qur'anan da mun sanya shi ya zama ƙur'ani ne abin karantawa amma a ajamiyan da bebanci ma'ana ba da lalauci ba da wani yare ma'ana kila a ce an saukar da shi da hausa ko da turanci ko da yarbanci ko da wani kalan ko faransanci ko da wani jamusanci ko chinanci misali to shi ne ma'anar bobanci ɗin da an saukar da alƙwan da haka nan ɗin sai allah ya ce laƙalu da waɗannan kafiran sun ce to ai laula fusilat ayatu to ai inda an muna bayanin ayoyin ƙur'ani nan da lalauci ko da muka gani ai da mun imani da haka na za su ci waɗin to amma sai ya zama ƙur'anin da larabci an ga saukar da shi ne to nan shi Allah ya san da dama tun da shi ya san abin da za su iya yi da makutar to shi ne Allah ke cewa da haka laƙalu da sun ce awai laula fusilat ayatu ai inda ko an rarrabe mana ayoyi ne an muna bayani ne da larabci da za mu fahimta ɗin to shi ne sai Allah ya ce za su cewa cewa za su yanzu a ajamiyun yanzu larabci watan wani yare wanda ba na larabci shi ne ajamanci ne ba san wata fasara da hausa wadda aka mai ba sai dai a ce boboci haka na aka ce kurun to shi ne wadda cewa za su yanzu a ajamiyun yanzu shi yaren wanda ba na laloci ba boboci shi za a saukawa wa alabiyun kuma ga annabi kuma ba lalabi wanga da cewa za su ayi gamin bauta ga annabi ba lalabi amma an saukan mai da qur'ani amma da wani kala yare daban cewa za su ayi gamin bauta ne wanga abu bai ba to shi ne sai Allah ce da haka na za su ciwa a ajamiyun yanzu watan boboci wani yare wanda ba lalaci ba wa alabiyun amma ga annabi kuma ba lalabi kuma a ce haka nan za a yi wanga abu ai abun bai ba sai cewa su da bai macin ba ko to shine sai Allah ce kulka gaya masu huwa lil ladina amanu hudan shi alqur'anin nan shiriya ne ga wanda sun kai imani shiriya ne daga barin bata washi fa'un kuma waraka ne daga barin jahilci amma wallazina la yu'minu wallazina la yu'minu wadanda ba su yi imani ba su kan fi azanihim waqrun akwai wani irin nauyi cikin kunnen su ba su ji alqur'ani ji na fahimta da ganewa ko sun ji ba su aiki da abin sun kaji hadin wa hawa alaihim aman shi makamta ne gare shi alqur'ani din don haka suna ganin gaskiya amma ba su ganin ta makahi ne suwa to ai da yawa zaka samu wani da kai da yake karanta alqur'ani amma kuma ga gaskiya amma bai bai aiki da ita ko to kaga iya kan makauta annan kila ya san ma'anar qur'anin amma yana karanta amma bai aiki da abin da ya karanta din kaga an samu matsala ko kuma in bai san ma'anar ba kila yana zuwa wurin saurare yana ji amma kuma ya san abin kaza harawa ne amma kuma bai aiki da shi din ka gani to shi yasa amma ga masu imani Allah ya ce yake shirya din waɗannan da sun ka kafe waɗanda ba su yi imani ba su kuma akwai nauyi cikin kunnen kan ba su jiji na fahimta wahu alaihim aman kuma shi maka mutane gare su ulaika Allah ce waɗannan mutanen waɗanda a haka nan waɗanda ba su yin alqur'ani ba su gani ne kuma to yuna da wani min makanin ba'idin su waɗannan kamar ana kiran su ne daga wuri mai nisa ka san yanzu in mutum yana nesa kware kana kira da abejin kama ko balle je to su sai Allah ya kamanta su ce kamar haka da suke din ga alqur'anin gaban su suna karantawa ana karanta mu sun ji an ce kaza halamun ne kaza bai halitta ba kuma suna aikatawa to shi ne ce kamar inda aka kira daga wuri mai nisa to kamar haka suke waɗannan mutane to da ke lokaci ya kun to na matsa yanar da su insha Allah sai gobe mun dawo muna fatan da muka daidai Allah karɓa mana kurakuran kuma Allah ya fi mana Allah fahimta da mu daidai ba mai ukun gyarawa alfaran manzon Allah su sallama da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatu daban-daban duka Allah san bukatu Allah ya biya mana waki dai mana jagora cikin dukkan lamuran mu ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata ya samu daga cikin bayan da yake watawa dan alfaran manzon Allah su sallama na okay assalamu
alaikum malam shi da wanda ya kanta alkurani ta wa da wanda ya bude kurani ya karanta ce da ta ɗaya ce ok na dama ai abin da aka bukata dai ko can kwafi ne ai shi alkur'anin da wanda an rubuci ga takardu da wancan da ado kwafi ne da ma ko can ko saboda aka duk daidai suke ai in ka kwala gaba ɗaya exactly shi din ne ba wai wani qur'ani ne da ba irin wangan da ka karka gano shi din ne da aka wace saboda aka da karantawa da dibawa da kai na kallon harfin da kai duk ɗaya ne ba su da bambanci duk alkur'ani na alkur'ani ne ƙwarai da gaske
aka muka laushin mutum zai iya jan iyalin da limancin sallolin lafiyar nan kamar ta kwallo da ta salatu tanzili ok a waɗannan mutum shi kaɗai aka soye su amma in wata nafila ce can ta daban wanda ba su ba to kana aita sai ku ta koyi jam'i sai a zo a hidin an fahimta eh saboda haka mutum yana yi sallah ko da ma ina abin ganin ta kama kila mutum ya ta zai sallah ta farilla sai kawai a cikin sallah farilla da an ka ce ayi to sai mutum ya ya taso misali kila sai ji an gama sallah masallaci kana damar zaka tsawa gidanka sai ka jami da kai da yarinka yayi kware da gaske ko ta farilla amma da yanzu kaga ita wagan da aka cewa a karanta sura da kaza da kaza to ga kaira ɗan mutum na bin ka sallah kana liman to shi karatu gare ba dole bane an gane to su kodin ga sallolin ya kaga an keɓance abin da aka ce a karanta kaga karatun liman ko bai ɗauki musu saboda haka kowa shi ya kaso yana shi din na'am wata mata ta kawo da ƙwararri da izini a cikin tana neman addu'a to masha Allah to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba da sauran dukkanin masu kama sarkuki duka muna fatan Allah ya saka musu alkhairi da sauran dukkanin masu yin hidima wajen tafiyar da wannan karatu dai tun farko kawa yanzu muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya amfana da mu da wannan abubuwa da muke yi duniya mu da lahira da alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ma sha Allah alhamdulillah